الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا همة الشيخ اهتمنا بهذا المحضين ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد فهو نصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله gode Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu wannan shekara ta 2017 yau muna 20 ne da hudu ba ga watan goma sha ɗaya alif dubu biyu da goma sha bakwai wadda muka haɗu a wannan kofar gida mai albarka kofar gidan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma kofar gidan marigayi alhaji bello munyawi allah ya kara masa yadda muna fata allah ubangiji ya kai masa ko ta shi da uwansa su marigayi alhaji abdulkadir da yan uwansu ne duka Allah ubangiji ya kai musu ladan zaman da muke yin nan su tare ya tare da mu alhurman sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba tare da jan lokaci ba muna taya juna murna da zagayowar wannan wata mai alhurma mai daraja wadanda ta kunso mana shugabanmu abun kaunar mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wadda duk duniya take cike da kamshi da murna da sururi na zagayowar wannan wata duk inda masoyin annabi yake na hakika yana tare da farin cikin zagayowar wannan wata shi yasa ma ko ina masoyin annabi yake idan an ce za a yi wannan irin taro dan annabi din don tunawa da shi saboda yadda a bar shi a baya ba in ba wani uzuri da suka kansa ba sai ya zo shi saboda ne saboda har mala'iku hira kodin su sa shi a cikin adikimentin cewa shi ma da gaske masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka sun gode Allah da ya samu a wannan da'ira ta soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka riga aka gabatar cewa kamar kowace shekara dai bana mun sa wannan littafi na alfazazi radiyallahu anhu saboda ne saboda ya shawara da shi aminin mu sarkin dawakin tangale ko mu ce sardaunan tangale ya bayar na asa wannan littafi na shiriniya don da za mu sa ashifa ne da ta harisa hukukin musamman ya ce tun da baituka ake yi littafin wake ne aka yi shekara biyu da suka gabata ba mu sa shiriniya din saboda yace zai taimakawa musamman ɗaliban ilimi yan uwana a wurin haraka da harshen larabci ya samu makamashi na ƙarin ƙarfin wato abin da ya shafi adabu lugal arabiya na kawamin da suke nema na ilimi sannan kuma a yi caji na batura na soyayyar mu da janabin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam a yi nishadi tare da juna saboda haka ne kamar yadda aka sani za mu rera abiyat da za mu fassara ne insha Allah daga bisani sai a yi fassarar su da mashiyar Allah tabaraka wa ta'ala لا إله إلا الله لا إله إلا الله mara ba da zuwa babban sakataren tsarin islam na jihar alhaji abubakar gwani da isowa wannan farfajiya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Yeah.
جل الورى ذات وزا وما تقدر لا إلا الله يا بهم ناس والبلهم يا دار لا إله إلا الله أبا له الرحمن نجا ومولد لا إله إلا الله وما زال ممن خالف الأتى يرعد لا إله إلا الله على كل فن فاصل له فناء لا إله إلا الله يا مرتدي لك الموت نار لا إله إلا الله ولقد يسألك القرة النار لا إله إلا الله عين تنبيك القرة النار لا إله إلا الله كما تنبيك شاوره الشعب لا إله إلا الله جزاهم دير وجنات لا إله إلا الله فدخل الكفار اعتبروا جنات لا اله الا الله وما هو الا رجال مجبات لا اله الا الله وما هو الا بلدان مجنات لا اله الا الله عجز به الله الورى ومزات لا اله الا الله مروي صدى او زلة تتفيا لا اله الا الله لا اله الا الله الم تر ان الله اله لا اله الا الله لا اله الا الله لبني اسرائيل للمال الذي لا اله الا الله لا اله الا الله وما قدر القرب لوجدنا لا اله الا الله لا اله الا الله فلما وجد القرب لوجدنا لا اله الا الله لا اله الا الله ولا تهد القرب لليقنا لا اله الا الله لا اله الا الله فلا تب ما دوم ولا تلوم لا اله الا الله لا اله الا الله نليل دبار نلبر مشيد لا اله الا الله لا اله الا الله مريد مبين سيف قبر لا اله الا الله لا اله الا الله وظنوا بجل انهم تركوا سوء لا اله الا الله لا اله الا الله حتى والورى اغرب الالات وراك لا اله الا الله لا اله الا الله فانقذوا من دون لا اله لا اله الا الله لا اله الا الله فانقذهم نور يبدو ويطلع لا اله الا الله لا اله الا الله موت بذل عيد كل هيئات لا اله الا الله لا اله الا الله وبها لإله وبها لنجاة لا اله الا الله لا اله الا الله فلما تاب تغرد بجرأة لا اله الا الله لا اله الا الله هذا الله رقاب المؤمنين بولاة لا اله الا الله لا اله الا الله طلعوا من دون لا اله الا الله لا اله الا الله هو المصطفى المعروف له وقربة لا اله الا الله لا اله الا الله حكت فتاة ثم قرى وشربة لا اله الا الله لا اله الا الله حقل وامير ومحبة لا اله الا الله لا اله الا الله ويقبل كل لا يشكر وحبة لا اله الا الله لا اله الا الله لعلي تدعى ملائكة الرحمن قلب بفضله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنك مع النوى بالبر والليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله حرام على الحي أبيجاد بالليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله حين إذا تعبير مطيع عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلي أرواح الذي كنت أرماه لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله حرام علينا وقلب أعطاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله فضل كريم ما تكبر رفعه لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعد لأوان القيامة حبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حبيب لي منه بلده ومرجعه لا إله إلا الله لا إله إلا الله أتوكل يمشي بما تعلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإلا فلا أنفس لا يحرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألباسا كهكار اللهم وجاما لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولل نفسي بالمثل وربما لا إله إلا الله لا إله إلا الله تذكر بدأ الروح وكرها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فكدم جاوز اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح امام ذكر الخاتم لما فرد ناصر الاشهر الهاد ولا ادري الاسرارك المتقي ولا ادري فكدم الجار الذي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولانا شو الفاظاتي رضي الله تعالى عنه أولا بيتك هذا ممكن كرم تاكم يبدأ عن سري وانت مولدي نجدان mafudalo mun tsaya ne a rafin wannan abin nan harafi na hamza ta ce hibbun nabiya alhashimiyya muhammadan sallallahu alaihi wasallam muhammadan ne ta ce muhammada ta ce uhibbu ne dai ina shelanta wa duniya ina shaida wa kowa da kowa ina son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alhashimi wanda yake dangin banu hashim hashimi muhammada abin yabo sama da kasa wadda shi ne wadda ya fi cancanta a yabe shi kuma a gode masa sallallahu alaihi wa alihi wasallam a jallul wara zata shi ya fi dukkan halitta gabaki da a wurin zatin cikinsa ma'ana hakikaninsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa aslan haka nan asalinsa wa mahaifiya da ba asalinsa amma aslan ana nufin uwa da uba sayyidina abdullahi alaihi salam wa sayyidatuna aminatu alaihi salam wa'annan su ne ake nufin aslan na farko din nan wa mahaifiya haka nan kuma asali na biyu ana nufin garin makka shine asalin inda aka aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa uwa da uba ya fi kowa a gari sun za ka yi takama da uba yana cewa wa ana akramuhu aban na fi kowa uba duk mai takama da uba to na fi shi baba na ya fi nashi haka nan garin makka ya fi dukkan garuruwa shi yasa ubangiji yake cewa la uqsimu bi hadha al-balad wa anta illun bi hadha al-balad ma'ana wa anta illun bi hadha al-balad shi yasa Allah ya rantse da garin makka da a da ku annabi ya sauka da Allah da ku zai rantse وأنت إلا في هذا البلد وأطيبهم نفسا وأطولهم يدا وأطيبهم نفسا النبي صلى الله عليه وسلم شيء في دكا مدعنا الدنيا تركي أو للروح شيء في دكا مدعنا الدنيا تركي أو للروح وأطولهم يدا شيء في دكا مدعنا الدنيا جودا قولوا الذي أنا جودا يوم جودا ما هو tarin da za mu rika fiɗa kamar na alfiya don littafin nan ya fi alfiyan sarfainuddin alhafiz al-iraki da muka sauka bariya da kuma alfiya ta yusuf an-nabhani radiyallahu anhu wa ardahu na daibatul zarra wannan ya fi wannan ya fi sosai kaga sai dai a yi hakuri bayani lokacin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga matansa cewa wanda ta kirku tsawon hannu ita za ta fara ciwo a cikin hukuma ta na ya ga nana fatima cewa a cikin iyalai yaya ita za ta fara ciwo shi hakan aka yi kuma ko ya rasu sallallahu alaihi wasallam a rabiul awwal irin wannan wata sha biyu ga wata ita kuma rabiul thani kuma da tsura kuma da thani rabbul shaban ramadan rabbiu ga wata ta tattare ran talata Allah ya karbe ta so kaga ba wanda ya rasu a cikin iyalai sai ita amma ta kuma annabi take wacce ta fi ku tsawon hannu ita za ta fara biyo bayan wafatin annabi mata annabi suka haɗu suka yi ta suka zana zane kowace ta ɗaura nan kusa tsarin hannunta nan sai ta sake a zana wani wuri sai a ga ina ne hannunta zai je sai a gwada wannan mata zo a gwada wannan sun ɗauka irin wannan ne tsawon hannu mai tsawo kingalilin hannu yana nufin kyauta wadda ta fi kyauta ita ce zainabu radiyallahu anha kuma ita ce sai ya zama ma yawancin su sun fi tsawon hannu ita da annabi yake nufin in zaɗin tsawon hannu sallallahu alaihi wasallam wa adu lahu yada shi dukkan mutanen duniya kyauta afafa lahu rahmanu nas'an wa mawhidan Allah ar-rahman ya tsarkake wa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashin sa mana tarbiyarsa ya tashi cikin tsarki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ake nufi anan wato sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko da ke la ya abuwa na faɗa a cikin wannan littafi akwai lugga guda takwas kadai da ba su zo ba fassarar su a Qur'ani wato ya tare dukkan luggoki na Qur'ani illa takwas in ji malamai daga da so mu rika hararowa duk abin da za mu yi amma abin da zai zo ba sai a hakuri wato saboda larura ta lokaci Halimatu Sa'diya radiyallahu ta'ala anha wanda ta shahar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa wurin wani hali abin ana ba da wurin amanu nash'an din nan tace sayyidina rasulullahi yana girma kaman girman jarirai a rana ɗaya duka girman wata yake ne lokacin da take shayar da shi ta faɗa ya tabbata kuma a hadisi sannan kuma sai imamu alfaza ta ce wa maulida kuma Allah ya tsarkake masa wato wurin haihuwa shi ne makka mawulidan a nan makka wurin da aka haife shi wuri ne mai tsarki shi yasa ma ake kiran wurin duka biyu al-biladul muqaddasa wato kasan wurare masu tsarki al-masjid an-nabawi da al-masjid al-haram وما زال ممن خلف الحق يبرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم bai kushe ba kama zala min ya fara'u bai kushe ba yana hannun riga min man khalafa haqqa da duk wanda yake sabawa gaskiya in ka saba gaskiya ne to za ku hannun riga da manzon Allah za ku fara'a kau kai da shi ba ku hada hanya ɗaya ba wato zala kama zala din nan yana daga cikin karatunmu na nahawu akhwatul laysa yana cikin akhwatul laysa kusun ala kulli fannin fattala lahu fannahu بأن فرض الدين القويم وسنه فقد فقد ابتعد إنس الخلق سرا وجنه أعيد نوارا في الخلق تعلم بأنه كأحمد لم ينشأ ولا هو ينشأ فضل الله ظنه ألا يجي فيها شريعة تعدين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على كل فن أكد تكونش وتشريعة أكد تكون الدين يا الله يكرم الدنيا الله يجي فيها shari'a da addini na manzon Allah akan shi ko nawa ne da an fara da dinar kawima musannahu ta fuskar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika farlantawa ya rika sunnantawa a cikin wannan addini wanda yake miƙaƙe wanda yake madaidaici babu wanda yake da ofis na halattawa ko haramtawa daga Allah sai annabi Muhammad ya ta buga za fa'illa ko ko kuma a wannan abu haramun to sai manzon Allah ba wata idza ya sa baki a cikin wannan la tuqaddimu bayna lillahi wa rasulihi wa taqullah inna allaha samiyun alim wa la taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hada halal wa hada haram litaftaru ala man kadhib inna alladhina yaftaruna ala allahi kadhiba la yuflihun um sayyidina na faqad sa'ata insa alkhalq hakika sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci mutum ɗin halitta gaba ɗaya ɗurran kenan wacin da hude kuma aljannu na halitta gaba ɗaya jagorance su gaba ɗaya su sallallahu alaihi wasallam ba wanda annabi ba jagoran sa bane mutum da aljan bal har da mala'ika bal sama da kasa kawai muhammadun sayyidul kawdaini wasu kalaihi ne wal farihaini min arbin wa min ajab sallallahu alaihi wasallam تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا أعيد نظرا كيف مالك dawo da kallo ka sake mai da kallo kai kallo da kyau fil kalki a cikin halitta gaba da ka dawo ka sake dawo da kallo wato in mun ce za mu nemo a kowane kalma a qur'ani ka za a samu to ma lokacin da ayya ba menene qur'ani yake cewa ga sunan da yawa ba nazara al-baqshi alayhi min al-maut nazara al-baqshi alayhi min al-maut irin wannan dukkan duk rukokin da duka aha ka ayi nazara ta kalki ta'alam za ka tabbatar za ka sani za ka gane bi annahu cewa yadda lamarin da sha'anin yake ka ahmada irin annabi ahmadu sallallahu alaihi wasallam lam yunsha ba a yi ba wala huwa yunsha kuma ba za a yi ba mana a lokacin da ya rushe hudu ba a yi irin annabi ahmadu ba sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da ya rage zai zo har alkiyama ta tsaya har ila abadin abadi ba za a yi irin sa ahmadu yana daukan abu biyu yana daukan suna yana daukan sifa na faɗa ko a maulidai da suka wuce a fassarar jiwani yana daukan suna yana daukan sifa ahmadu man humida ahmadu man hamida duk yadda ka dauka kai dai ne annabin ne shi ne mafi cancantan wanda ba a gojewa halitta duka ta gojewa shi ne kuma yafi dukkan halitta godiya ga Allah in ka dauki na karshen suna in ka dauki na farkon sifa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam جزاء مطيعه حرير وجنة ودعا قول كفار أصابته جنة وما هو إلا من جهنم جنة أغاث به الله الورى فهو مسنة تروي الصدى أو ذلة تتفجأ جزاء مطيعه ساكمكم وتتكلي بيئة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرير داء sa masa tufafi na alhariri a gobe kiyama wajen natun sakamakonsa kuma aljanna a gobe kiyama fa da kaula kuffari kai karabu da magana da karfare suke yi din nan na zamanin sa wai cewa asabatu jinnatu cewa wai a uzu billahi wai sai da rasulullahi aljanu sun shi a uzu billahi karabu da wannan magana tasu wannan shine hakikanin abin da yake nufi don wasu malamai suka fassara sabanin haka amma hakikanin abin da imamu alfasa ta yake nufi kenan kamar yadda ubangiji yake ayyukan da ke nuzila alaihi zikr innaka la majnun ba ka ce kamar ba ya kai wanda aka saukar wa wannan ambaton alqur'ani wa kai ba ku ce auzu billahi auzu billahi Allah ya bada amsa ya magance su a wani tafakkaru ma bi sahibi min jinna Allah ya bada amsa ya ce su ba su da tunani ne ba sa tafakkuri ne ai wannan mutumin nan nasu annabi Muhammadu babu hauka tare da shi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Allah ya musu raga raga ya musu raddi tunda an taba annabi da kansa shi yake lai da martani sallallahu alaihi wasallam جزاهم وفي فذاق الكفار أصابت جنته فما هو إلا من جهنم جنته وما هو شيء النبي بيزم كومي وفا إلا سيد جنته شيء كركواني من جهنم daga jahannama in ka rike annabi to ka samu karkuwa da jahannama dai jama'a katangan karfe da jahannama ba abin da zai haɗa ka da ita gobe kiyama a ga ta bihin lahul wara Allah ya taimaki halitta da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa huwa musnatun shi annabi Muhammadu kirkife ne mai mai zubo mamako wa duniya ko wa halitta kowa ya samu rabonsa musnatun shi ma kaga dai lukka ce ta alqur'ani ko antum anzaltumuhu min al-musni musnatun kenan amma nan mun shigo duk wata lukka nan tana cikin qur'ani ba Turan wisada wannan kirkire na mai mamako daga manzon Allah sallam turan wisada tana kosar da tukun ishin ruwa aw zillatu ko kuma shi annabi Muhammadu inuwa ce ta tafayyu wato wace wace take rufe mutane ta inuwarta inuwa shi manzo Allah inuwa ce da take rufe mutane da inuwar tata sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo daga shi manzo Allah inuwar sa zai shafe shi sai dai baka kawo kanka ba yace alam tara anna Allah awahu id awa فقال قراء لمآل الذي نوى فلما أزيل القربة من وحشة النوى أنفقنا به من كبة الكيك والهوى فلبثت مأزوم ولم نجع مرجع ألم ترى شو بك غريبا أن الله سوى الله آواه ya tattaro annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tashi in hawa ma'ana ya tattaro shi ya tashi zuwa gare shi in hawa yayin da sayyidina rasulullahi din ya tattaro kansa ya miƙa kansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da fari ira'in a kogon ira wanda yake tsakaninsa da makka mil uku ne lima alin lafi nawa ko saboda kyakkyawar makoman da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya nufa alaihi salatu wassalam falamma ujila qurba yayin da ma'ana sayyidina yayin da aka wato aka musanya aka canja masa kusaci sallallahu alaihi wasallam a min washakin nawa da aka canja shi da wato kewa na nisa lokacin da ya ce kogon yara ai ya yi nisa da mutane ta Allah ya musanya masa da kusanci da shi ya samu kurfi da ubangiji sun madana su da dalla magana gaba kausai da abu a fakara shi sai muka samu fadaka muka farka bihi da alhurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min kamratul kayyi daga magagi na bata wal hawa da kuma son zuciya kana ibnu ma'dumun a wannan yayin babu wani magani abin rasawa wala nujuhu wato murja'u babu kuma wani wato biyan bukata ko amfani na duniya da lahira abin abincin cintarwa ma'ana babu wani abu mai amfani ko kuma abin biyan bukata wanda zai zama abincin cintarwa sannan ita na biyu lura بحر الندى صاحب العدى مبيد همو للسيف إن أبو الهدى وظنوا رجال أنهم تركوا السرى أداء والورى أثر الضلالة والردى فأنقذهم نور يدل ويكلب نبي الهدى شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الشريعة ليشي بحر الندى kogin baiwa ne shi taribul ida kan sakali ne na makiya Allah makiyansa mubiduhumu mai halakar da su ne daidai da ma'ana da takobi in abawul guda yayin da suka ci shirya annabi yana yana halakar da su ma'ana da takobinsa amma a nan abinda ya tabbata annabi bai taba daukar takobi ya zare wani ba ya kashe shi sai mutum ɗaya mutum ne tun annabi ya taba daukar takobi ya zare shi ya kashe shi mutum ne tun saboda haka shi ne ubayyu dan karam shi wanda annabi ya cire kutan kan sakalin da ya tsare shi ya kashe shi a tarihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mufidun musulmi in abun huda wadannu bijalin so suna zato da irin jahilcin su annahu cewa su turibu su da wai cewa za a bar su wato dore kiwon Allah kamar yadda hausa suke cewa dore kiwon Allah shi ne turiko sudan a bar mutum haka kawai mana babu kamar yadda wannan kalma ma kuma ta zuwa qur'ani a yanzu ku insanu an yi turaka sudan wato suna zato da irin jayincin su wato za a bai bar su sarakatai haka ba umarni ba hali har kawai kowa yi abin da ya dama hatta annabi Muhammad sallallahu ya zo walwara alhali halitta gaba daya asirar da lalace suna abin riba cewa da bada wani masu wata nuska dalalaci dalalaci amma wannan na wani dalalaci ne warrada da kuma wato halaka shi ma dai kaga ya zo a nafi rayu da kuma na tarata warrada din shi ne ba an kaza hon annabi Muhammad sallallahu sai ya tsamo su wato a matsayin sa na nuru shi mazan Allah wannan hakke sai ya tsamo su shi a matsayin sa na wannan hakke ya tullu wanda yake shiryarwa wa ya kala kuma yake kiyayewa ulman ya kala uku billahi wannan hakke kaga shi ma dai duka dai qur'ani ne abubuwan gaba da محيط باسم الله في كل هيئة وفي حال ميلاد وفي حال نشأة فلما أتاها فلما فلما انتهى فأتت أفدت بجرأة أقل رقاب المشركين بوضعة بلوعهم في ضعها ليس تحته محيط muhibbu bi hibbillah sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abun kewayewa ne da kiyayewa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala fi kulli halatin a kowane halin annabi Allah ubangiji yana kiyaye shi akwai abubuwa masu yawa na misali a irin wannan ya ishe ka lokacin da aka zo ana yaƙi yana ya kwanta yana hutawa din nan wani arne ya zo ya tsaya kansa ya zara takobi yake waye bai hana ka daga gare ni kashe ka da zan yanzu annabi shi Allah ka ji rika kakarwa takobin ya faɗi annabi ya ɗauki takobin ya ce kai kuma wa zai hana ni daga gare ka to kaga irin waɗannan suna nan wanda yana abin kewayewa ne da kiyayewa daga ubangiji fi kulli hay'atin a kowane hali fa fi hali idadin a cikin hali na haihuwarsa wa fi hali nash'atin da kuma halin tasowarsa ma'ana tarbiyyarsa ma'ana dai daga kai kam daga haihuwar manzon Allah har zuwa wa fati yana cikin kiyayewa ubangiji subhanahu wa ta'ala fi hali nash'atin نشأة من كاجا شيبادي وهذا كمان شاهد يا قرآن أو من ينشأه كده إلياتي to kaga dai duka falamma falamma ta haba adam yayin da manzon Allah ya kai karfi wasu suna cewa ya kai wato ya kai mutuka wurin yaki to yayin da ya kai karfi an yi ana maganar yarinta ne to falamma ta haba adam yayin da ya kai karfi kuma ubitta ya Allah ya bai mata tujur atis da jarunta da sadaukar daga aka bar mata jinsa wa yumjidukum ko yumjidukum rabbukum kaga shi wani duka saboda ne a mata أذل لقبل المشركين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا واتو ولا كنت يا كسكنت وياي na mushrikai kafirai biyu addin ta hanyar takawarsa sallallahu alaihi wasallam bulu'uhum wato takurkuran su mana bal'u ba shi haka kari daya ba bulu'u takurkura to amma abin da ake nufi zuciya ne kawai zuciyar su من من كورها ليس تحته saboda tsaban kirkita ga wannan irin taku na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan ka tahta ba ta samun nutsuwa suka san su ba wato hakurkuran su ba ta samun nutsuwa saboda irin wannan tsananin taku da annabi yake musu sallallahu alaihi wasallam هو المصطفى المحبوب طبعا وقربة تقدس ذاتا ثم قبرا وتربة أقول وأعنيه هوى ومحبة أحب رسول الله رسول الله شوقا وإثبة لعلي غدا عن حوله لا أعلم هو المصطفى شيني أبن ذلك الله المأبوب أبن سوء أولين أبنجيج دولين على الدم أبنجيج هو المصطفى حديث الترمذي إن الله اصطفى من ولد إبراهيم بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريش قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وانا خيار من خيار من خيار او من واجب سبحانك الله يزعجش زعجين تكين زعبه صلى الله عليه وسلم هو المصطفى شين ابن زعجين الله تكين زعبه هو المغبوب ابن سوء او مالك كده حديثة طبعا abun so kuma ta hanyar ɗabi'a idan ɗabi'a ce za ta yi kyau ma'ana tada ta mutum za ta yi kyau a so mutum to sai duna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya karar da tatoji waɗanda kowane ɗaya idan ka duba sai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana a wurin tada wurin ɗabi'a to annabi abun so ne ba tatar annabi ɗaya ɗabi'a ɗaya hali ɗaya wanda ba abun da zai jawo a so manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam wurin kyauta ne ya fi kowa in wurin hakuri ne ya fi kowa in wurin jarumta ne ya fi kowa in wurin baiwa komai ne kasan ba abu da annabi wanda wani zai same shi a ce saboda ɗabi'an nan da yake da ita za a so shi wanda annabi bai fi shi abun ba sallallahu alaihi wasallam wa qurbatan haka nan kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abun so ne ta fuskar ibada ma'ana soyayyar annabi ibada ne urbatan kenan ibadatan kenan dole mutane su so shi kai bal ba ibadan da ba ta kai soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ibadan da kai ba so annabi aka tashi a zuciyar ka ba so annabi to Allah ba zai ba roci da tabbai kalle ka daga ba shine ma'ana هو المصطفى المحبوب طبعا وقربة تقدس ذاته الذي يا تركك تفكر دوبا وتساجنسا معنا نفسا كينا حقيقة نفسا كينا ثم قبرا فلنا روضا إذا ما تركك وتربة هكذا turbayarsa ma'ana garin madinan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam aqulu ina cewa uhibbu rasulullah can za ka koma kashi ina cewa in ci albarzan ina uhibbu rasulullah ina son manzon Allah shaukan da fuskan fice wa hirfatan da kuma neman lada ina son shi ta wurin bege da kuma neman lada ko man kama ramadana imanan wa hakisaban wa hibbatan dinka la wa ali kuma shi nake nufi fa karka dauka wani wa ali shi din dai nake nufi hawan ina son sa soyayya irin ta dabi'a wa mahabbatan ina son sa kuma soyayya irin ta shari'a wanda Allah ya ce a so shi wanda shi da kansa ya ce a so shi wanda ma in ba a so shi ba aka fi son sa sama da rayuwar mai son sa to tukunna mutum bai zama mumini ba to ina son sa soyayya irin na dabi'a ina son sa soyayya irin na wato shari'a la'alli wataƙila ina sa rai wajen gobe kiyama an la'u la'u allau ba za a kore ni ba an aulihi daga alkawtarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ملائكة الرحمن قالت بفضله وأنك كما أن العبير بوصله حرام على الأجيان إعداد مثله وإن إلى تقبيله وإن إلى تقبيله موضع موضع نعله لعلي أروى بالذي كنت أسمع ملائكة الرحمن ملائكة الله الرحمن قالت سني نوني قالت نيتك سني نوني إيه كما سني فوتك amma dai ma'ana qalat sun yi nuni fadlihi da girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa annata mala'ikun rahama sun yi bege da saduwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama annal habibu kamar yadda shi wannan abin so annabi Muhammadu yayi bege ya wasu don samun saduwa da Allah ubangijinsa in ji shehun Jibrima radiyallahu anhu haka ya fassara wannan gurin wani suna fassarawa da sabanin haka amma wani mashin zubiri ba haka ya gwada cewa hannata su mala'iku sun yi bege sun yi tsananin shauki sun na samun saduwa da manzon Allah kama annan abibu kama yadda abin sunna annabi Muhammadu yayi bege ne wasu don samun saduwa da Allah ubangijinsa irin yadda begen saduwa da ubangijinsa to haka mala'iku kuma suka yi begen samun saduwa da shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wannan da gaskiya ni na fi gamsuwa da wannan fassara ta mulla mushin jibi ba saboda wasu suna cewa wai kama annal habibu kamar yadda masoyi yake bege da wasu da saduwa da shi wani masoyi ma'ana yake begen saduwa da annabi to haka mala'iku suke begen saduwa da annabi to haka wasu ke masana fashin da bai madina faɗi yadda ya bana hamun alal ayyami ijadu mithlihi ijadu mithlihi samar da irin annabi Muhammadu kwatan kucin sa haramun alal ayyami haramun ne ga kwanaki na duniya a ce wai su samar da irin annabi Muhammadu gashi nan yana tsaye sak irin annabi to haramun ne abu ne hannun ne da kwanakin duniya ma'ana mutanen zamani haramun ne su samar da ko su haifo irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahinnu in ma ka uhinnu ne ka gyara dan azu ne ma daga uhinnu aka rubuta aure rera kaman zan karanta da uhinnu to in akwai in kuntu kodake a karatun mu na tasirifi littafin da muka dauke na farko da na biyu duka an yi tsammanin an kawo matsalar nan ba sai dai in mun je watakila wato hisrar rasini da shi abdullahi gwandu ya yi maganan wannan matsala da kuma sauran littattafai dai irin su wato lamiya al'af'al da dan malik wato amma dai akwai abin da kuka sani a cikin ko inno din nan ainihinsa daga fili ba ne na hanna ko hanna fili ne da ne masha Allah kuma me muza'ar masha Allah saboda asalinsa ai daga fa'ala ne ko hanana ne da aka shigar da nuni ɗaya cikin ɗaya ya zama hanna hanana ne to in dai fi'ili siyasi ne ku riƙe wannan ƙa'ida kafin ma mu ce mu shiga inda za mu samu wannan matsala kai ko su abin nan menene karamin littafin nan ne yake da suna na tasiri ya yake da suna matulul bina'i ko a cikin sa wannan abu wato fi'ili in surasi ne to in an zo irin wannan gurin to ana cewa za ka ce a hinnu ne ba ka ce uhinnu ba amma da ruba'i ne an gane to da uhinnu za a cikin zai sai a yi rufu'a akan ne akan alhamda haƙƙin alhamda da rufu'a za amma yanzu tun da surasi ne dole ka ce a hinnu a rike wannan ka'ira wanda muka ce kawai sai kuka dama an san cikin auren mawuni a hinnu ina tsananin bege ina ta kabiru ba wuta ina yi zuwa da samun in yi kis wa gurin da takalmin annabi muhammadu ya taka ba wai fa takalmin annabi ba a ya ce ina tsananin bege in samu kisin in sumbanci inda takalmin annabi ya taka in ya daga in na samu wurin na tabbatar annabi ya taka nan to sai yanzu in sumbanci wurin ina tsananin bege haka in ji alfazar radiyallahu ta'ala ba ya ba kawai yana gwada maka yana karamin shauƙin tafiya inda annabi Muhammad yake shi ne kawai magana in ji kaga ma shi Jibril radiyallahu anhu na gani ya faɗa littafin sana alliya wata kira ni dai arwa in samu in koshi billazi kuntu asma'u da abinda nake wato tsananin kishirwansa na wato subbantan wannan bijire inda takalmin manzon Allah ya taka ne. Bibiyan inda takalmin annabi ya taka din na bakin sahabbai, sahabban ma na gaban goshin manzon Allah suke Abdullahi ibn Umar na gani a musnadin Imam Ahmad musnadin Imam Ahmad an ce in ka gaishe yana tafiya a Madina sai ka dauka mahaukaci ne yana tayawo yana tayawo kaga tambayar shi wani tafiya abin nan kilomita daya sai ya yi kamar minti sittin misali talatin haka bai isa ba aka tambaye shi me yasa yake haka yace ai yana kyauta don inda in kafa annabi ta taka ne samun taka sallallahu alaihi wa sallam so menene yake أتى الرسل من بالهاشمي يشفوا حرام عليه النار قلب أحبه رسول كريم ما أذاقت ربه أعدت لأهوال القيامة حبه فهبي قليل وبلاد وملجأ أتى الرسل آه من يشبه بالهاشمي yanzu cikin manzanni kakaf akwai wanda za a kamanta shi da annabi muhammadu dangin banu hashim akwai shi a yi tambaya ce wadda an yi da amma babu wanda bai san amfanta ba koya istifani ne wadda kai kanka ka sani ka sani ne ta ainihin malamin balaga suke kiran irin wannan istifani kala kala ne ko wani sakarere ne na tabbatarwa ne a nan rufe mafi hashi ne shakko da zuwa cikin manzanni abu wadda za a kamanta da ɗan dangin banu hashim annabi muhammadu ai haramun kalbun a habbahu duk wata zuciya da ta so shi ta so manzan Allah to haramun alaihin nabi haramun ne wuta ta ci wannan mai zuciya in dai zuciya ta so manzon Allah to haramun wuta ta ci mai zuciya ba zuciyar ka ba mai zuciyar gaba da saboda haka ɗan uwa ku so manzon Allah wallahi babu abin da Allah baya renawa kamar soyayyar manzon Allah ba abin da Allah baya renawa kamar kiyayyar manzon Allah duk kankantar kiyayyar annabi in ka in an same shi a zuciyarka Allah zai wuce wuce da kai a lahira duk kankantar kiyayyar annabi kuma ko kai kafure ne in an same shi a zuciyarka sai ya amfane ta har a lahira ba muda ba da ya nan imam bukari ya rawaita ko ko wajen hudu hadisi mu'allaki ko daga urwa ibn zubair abu lahab ne ko wata shi da nasin qur'ani ko dan wuta ne sai ranar za ta ha amma sai ga shi nan a wutar ana ba shi ruwa yana sha ta babban yatsansa saboda ne saboda lokaci ɗaya kawai ne da farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin lahasa daga a kiyayi soyayyar manzon Allah a kiyaye kar a yadda da duk abin da zai raba yan uwa sauran bai ci ko masha Allah kamar da maulan bashi wani ayyukan jalla wa anhu wa fara bakaro yake cewa in mutum ya fika ilimi to kai kokari ka fashi son manzon Allah idan ka fi in mutum ya fika mulki ka yi iya gudu ka fi shi son manzon Allah idan ka fi in mutum ya fika jama'a kai kokari ka fi shi son manzon Allah idan ka fi kai in mutum ya fika komai da za a ɗaga a nuna kai kuma ka yi kokari ka fi shi son manzon Allah idan ka ɗara shi wa hasbi ne kuma wallahi sau annabi din nan ya ishe ne ayya na yi tsalle kenan ko rasulun afwan rasulun shi wani irin manzo ne karimin mai kisma sallallahu alaihi wasallam ma azarabahu qattu bai taba saba wa Allah ubangijin sa ba da ai ba shi kadai ba dukkan annabawa belle kenan a hara sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa ba wanda yake faɗa rubu zama wa wajen mutum karka ji wani ce ma fa sai adamu rabbahu ba da ne kuma ta dehu ai aka ce maza maza ko ya mana tun maji ta dehu ya kaji karatu mala rabbuhu ba ka ba ni wa ce ya kaji abu da kawo mai kama ne sabo ba sabo bane ko kuma Allah ko kusa ba sabo bane tun kuɗi ina da wani littafi da المالكي العلم in ka ga in ka ga irin wawo bilkukin ala suna littafi irin sa da makamantan littattafan da kuma su a shifa ka je ka duba ma'anan wannan irin wannan ayoyi za ka ga kwata kwata ba maganan sabo ba ne kawai dai wato tarko aula ne wa iddu na yi tanadi li ahwalin kiyamati ga karamatuka na gobe kiyama na yi tanadin min hubbahu soyayyar annabi Muhammadu. A hawar jam'i ne na haulu, haulu tsoro, jam'in sa da haulu karamatuka ko? A hawa ya zama yi? To, na yi tanadin karamatuka ma'ana abubuwa turaren tsoro na tashin duniya na gobe kiyama misali firgici da ubangiji ya faɗa fa zai asbar din nan ya kace za a yi gobe kiyama to ba abin da na tayar dawo fa zai asbar sai son manzon Allah irin so tsanani tsanani da za a shiga na na na mahshar shi ma dai da kuma abin da ya shafi wato matsowar rana da shi da kamo din nan ba da abin da ya shafi haɗa mutane da za a yi gabaki ɗaya gobe kiyama arfa kenan da abin da ya shafi hisabi da za a yi na ayyuka da abin da ya shafi wato ramuwa da za a yi gobe kiyama da abin da ya shafi abin da ya shafi wato mizani da su tiraɗi gaba ɗaya da wani wannan duka ba abin da na yi tara biyo waɗannan sarmatuka gaba ɗaya da za a fuskanta sai soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'azi kuma na rantsi wannan da ya ishe bani huta kawai ku yi kokowa da kayan wutan ku maza ya ku kaza ku je mana ga shi mu yana zaune zai magana um wa hasbi ina wannan soyayya da na tanada ga wa'annan abubuwa da za su faru gobe kiyama ni dai ta ishe ni soyayyar nan ta ishe ni ga duk wannan abubuwa da aka kirgo din nan fali malazun wa malja'un ni dai ina da malazun ma'ana abinda ake cewa wato malazu shine wato mafaka malja'u ma mafaka duka dai to amma malazu din yana daukan wazaru kamar yadda mai zudu ya kawo wala wazarun wa malaka min hiyasi menene yanene yake ce abin farkon baitin ya gudu mini wala maljala dai ka wala mahisun wala wazarun wa malaka min giyasi ko haka yace ko to ya ka kawo su duka to mafaka wurin buya duka dai to bayan to shi manzon Allah ya ishe ni wurin da zan zo in fage in buya
an gane ya ishe ni wurin da zan zo in nemi ɗauki kuma ka wato amma suna cewa maljau din wato wurin da za a kiyaye ka ka zo a kiyaye ka kiyaye sosai wanda ba abin da zai same ka to annabi da ya ishe ni ga wa'annan daga asa watanun yadnu bihi wa la'allama wa illa fala anfakku dahriya mugraman halifa asan qad khalaqa la'ama waddama u'allilu nafsi bil wisali wa rubbama tashakkal fata adwa'ahu wa haya tabarra'u a sawa ɗanin na kusata wato wato ƙasar madina kenan inda manzon Allah sallallahu yake ya dunubi ya matso mini da manzon Allah sallallahu in samu gani gashi mana yana roƙo Allah ya sa yana sa rai Allah ya sa ya samu gashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala allama kuma ina sa ran Allah tabbatar da hakan in samu haka din ta'kidi ne wa illa idan kuma haka bai samu ba fala an fakku wallahi ba zan gushe ba la an fakku inna la azalun man fakka amina cikin jiwani ko fala an fakku baran gushe ba da hariya tsawon tsawon zamani na mugramat ina abun begantarwa ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halifa asad ina ma'abocin wato bakin ciki in ban samu hakan ba kenan bakin cikin da khalada kada khaladan la'ama wadda ma wadda ya cuɗanyu da jini na da da kuma wato da nama na da jini na wannan bakin cikin ya cuɗanya da shi ya kwacuku da shi in har ban samu gani ga annabin ba kenan u'allilu nafsi ina rarrashin kaina ina bawa kaina haƙuri ina haƙurƙurtar da kaina bil misali da cewa in Allah ya dade zan samu saduwa da sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa rubbama tashakkal fata ai da yawa an samu tashakkal fata wato mutum ya kai ƙara na aduwa ahu na cutukansa da yawa za a samu bawan Allah mutum ya kai ƙaran cutukansa wa haya tabara'u alhali su kuma cutukan suna warkewa wato yan uwa kamar yadda kuka gani dai kayan menene ake cewa nasara ko yayi mana abin muna fasarin dai za a tada shi da yake da sauran dan lokaci shi shehu malar da bakar gari ya albarkaci wannan wuri mai albarka da kalamai daga gare shi wato za mu dakatar da shi karatu mutum da mun kai bakin harafi abinda muka yi daidai Allah Ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana muna fata Allah Ubangiji ya ƙara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu liƙe wa janabin sayyidina rasulullahi yan uwa musamman matasa musamman iyaye mu ja ƴaƴanmu wannan wata wata ce da ake jan ƴan uwa wato su ja mutane a ja ƴaƴa a jiki duk inda za a yi irin wannan maulidi kar ka je kai kadai ka tabbata kai da iyalanka wanda duk za su iya halarta ku zo tare saboda ai tarayya da ku su da ku cikin caji na baturin soyayyar janabin sayyiduna rasulullahi sallallahu wadda za a yi ta moran cajin har zuwa baɗi insha Allah kafin watan ta dawo saboda haka kar mutum ya tafi ya bar iyalansa muddin za su iya zuwa ba ƙananan ainin bane da nan ake zuwa kaga yaro in Allah yadda yana zuwa irin wannan wurin wallahi ba abin da zai iya zamar da shi amma in baya zuwa kai kadai kake zuwa ran da ka mutu shikenan magana ya kare soyayyar annabi ta tsaya a kanka a gidanka in ba sa'a ba sai wani abu zai ja shi ka gan shi a wani haraka na shaidancin banza wadda ma'ana a uzubillahi ba za a yi ji daɗin ba saboda haka da ke takaitawa ina kiran mu da mu rika jan ƴaƴanmu yadda na ga gurguzun matasa a ciki a wannan gurin to ko ina za a yi maganar manzon Allah kamar yadda annabin yake ladabtar da yara a training din su akan abu ukun nan son manzon Allah son mutanen manzon Allah tilawan Qur'ani to kar mu yi wasa da haka din mu kiyaye babu wurin da ake karantar da su ake trainantar da ƴaƴa soyar manzon Allah wallahi kamar makarantar maulidi babu saboda haka ba makarantar da aka ware ta zalla annabi zalla kawai wallahi ta wurin maulidi shi ne topic of discussion in an so saboda haka kar ka yadda a bari ayan ka baya za mu taɓa taron kamar kuma yadda na riga na faɗa a karatunmu dai a bana tsarinsa yadda na faɗa muna karatu kullum na ishiriniyan nan kamar yadda sai da Hamza Amini na yake yi a billin yake fassara ashifa kullum to haka kuma a Kano shauran mu suke yi in watan ta shiga kamar tafsiri yadda ake sa Qur'ani a gaba ake fadawa ana ga mutane Qur'ani ma'ana wata aka saukar a wajen to haka suke sanya sayyiduna rasulullahi a gaba ko kiwani ko ya a yi ta fasawa a sa majalisi a yi kai har wata ta kai to mu ma mun sa haka din yanzu da asabar dai insha Allah muna da zama a masallacin juma'a a Jorosi kullum kawai in dai babu gobe misali za mu faɗa cewa akwai maulidi a kogo wani kila ya yi gayyar maulidi to sai mu dakatar da karatun mu sai a tafi maulidi na faɗi amma in babu wanda ya gayya kuma babu wanda ya gayyace mu a waje to muna nan muna cikin karatu cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai mu samu abin da ake nema za mu dakata a nan muna fata Allah ubangiji ya ba mu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu mayar da abin magana wurin su masu gabatarwa su gabatar mana da shehu mu da bakar gori ya albarkace mu wuri mai albarka da da a ce ya iso kafin mu fara to da za a bashi saboda kar ya zama ila da usuri amma tunda Allah ya sa yana nan ya kuma gabatar mana da shi assalamu alaikum